فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركم للصدواء والانتافية من البركة يوم من التافية من سنين شابك الوقت رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتريه لأربعين دشدة وتكيني دا sha bakwai ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci na mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oya samiyaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am Allah muke roƙo ya dace da mu wajen fahimta daidai da kuma yin aiki da shi yau insha Allah ta'ala za mu karanta aya ta 22 zuwa abin da yake waka insha Allah ta'ala fadin Allah ta'ala wa yawma nahshuruhum jami'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa yau ma na shuruhun jami'a kuma ranar da za mu tara su baki daya sun ma na ƙoru lillabi na asharku sannan mu cewa waɗanda suka yi shirka da Allah aina shuraka uku lillabi na kuntum taz'umun wai ina waɗannan mutanen da kuke haɗa Allah da su a wurin bauta kuke riya cewa su ma alloli ne ina kuke ثم لم تكن فتنتهم sannan fitinarsu a wannan ranar nadamansu da tashin hankalinsu ba zai zama komi ba illa an ƙwalu fashe suka ce wallahi rabbina mun rantse da Allah ya kai ubangijinmu ma kunna mushrikina mu mu kasance masu haɗa ka da wasu a wurin bauta ba Allah ce ungu ka duba kaifa kazzabu ala anfusihim yadda suka dinga yi wa kansu ƙarya wa balla anhu ma kanu yaftarun duk abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya sai ya bace gaban su gaba daya Allah ka tsare mana imanin wannan al'amari jama'a babban al'amari ne wanda zai faru a ranar alkiyama Allah ya ɗauko maka hoton abin da zai faru da su waɗannan mutane tabbas kowanne mu zai mutu tabbas kowanne mu za a yi ne za a tashe shi tabbas kowanne mu za a yi mar ƙididdigan aiki tabbas kowanne mu za a yi mar sakamako da gwargwadon irin abin da ya aikata don haka rana ce wasu babu shakka a kan ta ta zo amma Allah sai ɗauko maka hoton abin da zai faru a wannan rana yace wa yawma nahshuruhum jami'an ranar da za mu tara su baki ɗayansu kakaf thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu cewa waɗannan da suke shirka da Allah aina shuraka'ukum wa ina allolin naku alladhina kuntum taz'umun wanda kuke da awar cewa su abokan tarayya ne tare da Allah suna bauta musu ba kun ce za su za su cece ku ba ina kuke jama'a ina fata mun gane wannan Allahu akbar to kun ga matsalar kenan Allah ta'ala ke cewa hal yanzuruna illa ta'wila ba komai suke jira ba face tawili fassarar abin da zai faru a ranar alkiyama Allah ta yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da wannan fassarar za ta zo yaqulu alladhina nasuhu min qablu waɗanda suka mance da wahayin Allah suka yin imani za su dinga cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi haqiqa manzalin ubangiji musulmi da gaskiya فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا شو منا da wasu masu ceto da za su yi mana ceto aw nuraddu ko ko za a mayar da mu duniya fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal mu samu ko da za mu samu damar yin aiki ba irin wanda muke aikatawa ba a yau Allah ta qad khasiru anfusihim anfusahum waɗannan sun yi hasarar rayukansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na ƙarya suke jingina su ga Allah wannan abin ya bace gare su ka ji da Allah ke faɗi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bautawa wasu Allah waɗanda ba su iya cutar da su komai ba su iya tsinana musu wani amfani na komai wa yaquluna kuma zaka ji suna cewa هؤلاء شفعاؤنا عند الله يو أي waɗannan su ne masu ceton mu a wurin Allah Allah ya ce a qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu ku ne kuke yi wa Allah labarin abin da bai sani ba a sammai ko kasai ba wanda zai iya tarayya da Allah a cikin wannan amma ruɗi ne irin na shedan ya riga ya ruɗe su ya nuna musu ai wannan ita ce hanyar ai wannan shi ne daidai ai kada ku saurari kowa to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tara su a wannan rana zai ce da su wai ko ina waɗannan allolan da kuka kasance kuna iya cewa su ma ababen bauta ne tare da Allah ina fata an gane wannan to Allah ta ce thumma lam takun fitnatuhum sannan fitnatuhum ana ai hujjatuhum hujjarsu da za su bai wa Allah ba ta zamto komai ba illa an qalu face suka ce tallahi rabbina mun rantse da Allah ya ubangiji mu ma kunna mushrikina mu mu kasance masu shirka ba Allah ka tsare mana imanin mu الحافظ ابن كثير الدمشقي الله مدوكتين تركي يغافر تابيش إيه cewa ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا sannan jarrabawan da aka yi musu a duniya da jarrabawan da Allah zai musu a farfajiyar alkiyama bayan ya tara su wannan abin nasu bala'in su bai zama komai ba illa an qalu sai dai suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina mun rantsi da Allah ubangijin mu mu dinnan ba mu kasance mata da Allah da wani auren bauta ba lima ina fata an gane wannan saboda haka kaga wannan ashe ba uzuri bane game da ne abin da suka aikata ne shirka da Allah subhanahu wataala a duniya Allah zai karba ba zai karba ba ina fata an gane wannan jama'a ibn abi hatim ya rawaito a tafsirin sa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda wani mutum ya rubuta Abdullahi dan Abbas yake cewa da shi ya aba Abbas ya aba Abbas ya kai baban Abbas ko ya bin Abbas ya kai dan Abbas sami'tu Allah yaqulu naji Allah yana cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina suna rantsuwa da Allah suna cewa wallahi ban kasance masu yin shirka ba qala yace amma qawluhu fadin Allah ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikina yace fa innahu ra'aw annahu la yadkhulu aljannata illa ahlus salah abin da ya faru shine su yan wuta za su ga babu wanda zai shiga aljanna sai mai yin sallah sai mai imani faqalu sai su ce ah ta'alau falnajhad ce ku zo mu mu je gaban Allah mu yi musu mu ce mu ma ba mu shirka ba saboda a yadda da wannan zancen namu mu ma a kyale mu a daga mana kafa a bar mu shiga gidan aljanna fa yajhadun sai su zo su dinga yin musu suna jayayya a gaban Allah an gane wannan to bayan sun gama jayayyan kuma fa yaktumu Allahu ala afwahihim sai Allah ya sanya rufi akan bakunan su baki da wani ƙarya ne ko to ranan baki ba zai magana ba za a rufe shi bam ba maganin baki ne magana Allahu akbar wa tashhadu aydihim wa arjuluhum hannayensu da kafafunsu su za su ba da shaida ولا يكتمون الله حديثا بذات يقوي وألا قوة إرن ذنشيبا فهل في قلبك الآن شيء في ذكاء أبن دعتي فيه شن أقوي وانا أبني أبو شكا يشي إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء يشي كي باب وتآية دفع الله سكاء القرآن فاتي أقوي وانا أبن فسرى لأن لا يكي في أشكي فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه sai dai in kai baka san fuskar yadda ake fassara shi ba kaga wannan kai tsaye Allah ta'ala ya bada bayani a Qur'ani ko me Allah ya faɗa sautu fusilat wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar fa hum yuzarun Allah ke ranar da Allah zai tara makiya Allah zuwa ga wuta za a kai su bakin wuta a tsaye da su التي حتى إذا ما جاءوها har sai lokacin da suka je gaban wannan wuta an kora su zuwa gaban wuta sun je sun tsaya shahida alaihim alfinatuhum harsunan su za su ba da shaida wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu bima kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wa qalu sai su ce a wa qalu li juludihim sai su ce wa fatan jikin su sai mace yace ma alaina dan me kuke ba da shaida akan mu qalu sai su ce an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay ai Allah da ya ba mu da ku dama kai magana kai baki mu ma shi ya ba mu dama mu magana ai wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine wanda ya halicce ku tun a karan fari shikenan al'amari ya yi ya lalace musu komai ya bare Allah ta'ala ta cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau za mu sanya rufi akan bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayensu za su dinga yi mana magana wa tashhadu arjuluhum sannan kafafunsu za su ba da shaida bima kanu yaksibuna da abin da suka kasance suna aikatawa a suratul nur Allah ta'ala ya ƙara maimaita irin wannan yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idin yuwaffihim Allah dinahu al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin Allah ya ce ranar da harsunan su da hannayensu da ƙafafunsu ƙafafunsu za su dinga ba da shaida dangane da abin da suke aikatawa Allah ya ce a wannan ranar ce Allah zai cikanya musu wannan sakamakon ayyukan nasu addini a nan ma'ana aljaza an gane wannan yau ma irin wasu Allah dinahum al-haqqa ويعلمون أن الله هو الحق المبين أرانا ذاك شوى للي تبت ألا شيني قسيا كما شيني مبيني لذلك نقول أقول لك إن المريض عشان تعيش مع سنوك جماعة كان ونكو ألا مدوك في فكي شيء يدم ودون هكا Allah madaukakin sarki sai wannan bayanin cewa ai wannan shi ne wasu daga cikin malamai ke cewa a'a wannan abu ne wanda su za su aikata munafikai an gani kace munafikai ne za su aikata wannan abu amma ibn kasir ke cewa a'a wannan ba na munafikai bane su munafikai sun tashi a ranar alkiyama ai da ma farko za a tashi su a sauran su ne ne sauran mu ne ko musulmai ana nan kawai sai Allah ya sanya wani shamiki tsakanin su fa da bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab ana cin tafiya kawai cikin wannan duhu na dare kamar da Allah ya faɗa ita kanta sirati za a hawa nan ba haske za a hawa in ga ka da haske hasanka na imani ne kana cikakkiyar alwala a duniya kana ma Allah sujada fuskar ka sai ta yi haske har ya kasa shi mene shi haske tsawon ka shi mene haske su ne man haska maka hanya to ana tafiya kai sai wannan hasken kawai sai ya yanke ɗin na munafikai sai ya ɗauke a sai su cewa muminai ku tsaya da Allah ku tsaya mana mu ɗan tsona daga hasken ku unzuruna naqtabis min nurikum ku tsaya mana mu ɗan tsona daga hasken ku sai muminai su sa ai narji'u wara'akum ku kuma baya ai mu a ce maka ɗauko hasken falsani su nura ku je ku ɗauko hasken daga can suna juyawa a nan gaba Allah ke sai a sanya wani shamaki wata katanga gaban katangar rahama ce bayan katangan kuma azaba ce sun juya ke da sun je wajen ko ba ce sai su dawo a'a ba muna tare da ku ba alam nakum ma'akum ashe mu kan ce tare da ku ba قالوا بلى شيء من تاري ولكنكم فتنتم أنفسكم سيدكو كن جرب كاوننكو أرأي الدنيا وتربصتم كوكا دنجا زمن داكو كنا جرن إذن مصيبة ذات أوكا منا وارتبتم كوكا دنجا يشكى لمدى إيماني وغرتكم الأماني مرتبوا لسك دنجا رؤكو حتى جاء الحق وظهر أمر الله har sai da gaskiya ta zo al'amarin Allah ta'ala ya bayyana alhali kuna cikin wannan hali za su fara cewa to yanzu ya za a mafiya ni da ma zan ba da uwana da ubana da duk abin da na mallaka da wane wane ya tsaye da jin daga azaban nan ta ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya a yau kam ba za mu karɓi wata fansa ba daga ku munafikai wala min alladhina kafaru sannan ba za mu ansa daga waɗanda suka kafirci a duniya ba ma'awakumun nar makomar ku ta ƙarshe ita ce wuta hiya maulakum ita ce madikinciyar lamarin ku me nacewa wajen yinku azaba wa bisal masir makoma ta yi muni Allah ka tsare mu to abin da zai faru da munafikai al-hafiz ibn kathir yake cewa يوم يبعثهم الله جميعا ذكر آية المجادلة راند الله ذي تاتيك باكي آية فيحلفون له كما يحلفون لكم كاتم منافق يقول عندك شر الأرض والله تالله كذا والله تالله كذا على منافق شيء كانوا متي أشكار الأرض كما كان كريا أنا مجانا كان يمين غمسكو rantsuwar ƙarya da mutum zai tun kan ya rantse din ya san ƙarya yake eh ka yi kuma sun mamala tun kan ya rantsa ya fi shi makarici ne amma haka zai rantsuwa haka Allah ya ce ran da Allah zai tashe su fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum su dinga ma Allah rantsuwar ƙarya irin yadda suke muku rantsarantse wa yahsabuna annahum ala shay za su dinga tsammanin wani suna kan wani abu wasu waye wasu masu waye ne sun raba kafa tsakanin kafirci da mene da imani Allah ce ala ku saurara innahum humul kadhibuna waɗannan su ne tatattun maƙaryata Allah ka tsare mana imanin mu Allah ce umur ya kai mu kanta alqur'ani ka duba ka gani mana kaifa kaifa kadhabu ala anfusihim yadda suka yi wa kansu ƙarya wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na ƙarya su ce ai wani zai cece mu ai wani an an tashi kiyama tambayin kabari ma in dai kana bin wani mu ba za a yi mana ba duk mai son wani ba za a mana tambayin kabari ba duk mabiyin wani zai kwashe mu a riga ni a judi mu saba'in a ji a tsumbula mu aljanna duk wannan abin da ake shi ma wanda ya faɗin ya san ma'ayyaci ne shi ko kuwa a yi ƙwarai kuwa shi ma ya san ƙarya ne shi sa Allah ce innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun lalle waɗanda ke ƙirƙiran ƙarya su jingina ta ga Allah ba sa taɓa rabota ba sa taɓa tsira a ranar alkiyama mata'un qalil jin daɗi ne ɗan kaɗan wa lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ainihin wasu alkiyama zaka jama'a kun ji shi sa ranar alkiyama Allah ta'ala zai tambaye su ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله أصوت غافر كو ألا تنبيه سؤال ثم قيل له كذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق وبما كنتم تمرحون wannan shi ne sakamakon abin da kuke ta alfahari shi a duniya da abin da kuke ta yin izbili kuna wa mutane ba'a a kansa sai a ce da su a to ku yaya ake ci ne wai a za a ce da su ai sun maƙi da lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah to ku ku nuna mana waɗannan allolin mana da kuke hada Allah da su a wurin bauta a duniya ina kuke qalu dallu anna yace ai sun bace mana ba mu ga ko ɗaya a cikin su ba bal lam nakun nad'u min qabl shay'a hadi ayi ku tsare ki to ai mu kafin lokacin nan ma mu kasance muna kiran kowa ba mu ma Allah kaɗai muke kira التي كذلك يضل الله الكافرين الله أكبر kamar haka ne Allah yake batar da kafiri ba zai gane ba sai lokacin da aka je gaban Allah tukuna lokacin da aka ce to Allah ya ce wa qaidu bi usrakakum ku kira waɗannan da kuke hada da su a wurin bauta mana fad'awhum iskira ina wane ina wane me zai faru فلم يستجيبوا له بلاش أمسى مصر ورأوا العذاب لا تجد عذابا طرطروا لا تجد داما لو أنهم كانوا يهتدون إناما إناما دا أشي سنك سنك سنة شريوة زوا بتفتن الله سبحانه وتعالى الله كثير من إيمان والله ما لا أرى الدنيا لفدت أشي إذن والنبع وقالك أعطوك إيه أنا رأيوان من أشي إذن والنبع ake maganar sai mun yi kaza ni sai na yi kaza amma da zarar rayuwar nan ta ƙare malam babu wanda ya isa ya tsina wa kansa wani abu Allah ka shirya da mu da yawa daga cikin malamai sun yi ƙarin bayani akan waɗannan ayoyi cewa duk mutumin da ya zamto a rayuwar duniya yana bin wani Allah yana riƙe wani a matsayinsa na ainihin wato wanda yake zai cece shi a ranar alkiyama to lallai wannan ya kama kafa wala ya kama abin da ba zai kai shi zuwa ga ainihin wato alkhairi ba Allah ta'ala ya tsare mana imani ne wasu daga cikin qurra'u sun karanta wannan aya da ainihin wato bamma thumma lam takun fitnatuhum kaga wannan makaranta da bene bi raf'i makaranta a ƙirayen imamu asim a ƙirayen imamu kisa'i da hamza sun malamta kun fitnatahum kaga fitnatahum a nan inji ibn abbas yake cewa ma ajratuhum ma'ana uzurin da za su bada a gaban Allah shi ne su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin an gane wannan ko Allah ta'ala ya tsare mana imanin da haka jama'a wallahi mu yi kokari mu bi Allah mu bi Allah to can kuma ka ce wallahi rabbina na kuma ce wallahi rabbana shara'in kisa'i da hamza an gane wannan ko bin nafli ala nida'il mudaf ma'ana wallahi mun rantse da Allah ya rabbana ya ubangijin mu ma kunna mushrikina ba mu kasance masu yin shirka da kai ba a wurin ainihin wato bauta Allah ta'ala ke cewa wa balla anhum ay zala wa zahaba anhum duk waɗanda suke hada Allah da shi su a wurin bauta za su gushe za su tafi gabarin su duk abin da suke kirkira na ƙarya wannan abin zai bace musu Allah ka tsare mana imani babban malami Muhammad ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwir shi ya kawo waɗannan bayanai yana mana bayanin cewa fa ya zama wajibi akan mutum yayin da gaskiya ta zo mar to ya ɗauke ta a lokacin da ya ayyana gaskiyar me yasa cewa sai lokaci kaza kana da tabbacin lokacin ne cewa Allah zai maka rangwame zai tsawaita rayuwarka har zuwa wannan lokacin akwai mai tabbas akan wannan babu don haka shi yasa abin da ake nufi a nan Allah ta'ala yana mana magana akan cewa ne waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala dole ne su ɗauki hanyar gyara tun kafin lokaci ya ƙure musu Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka sanya mu cikin masu jin magana Allah ta'ala ci gaba da cewa ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ta'ala ya ce wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin waɗannan mutane kafirai masu kafircewa Allah masu haɗa Allah da wasu a wurin bauta wa minhum man yastami'u ilayk akwai wanda zai zo ya kafa kunni yana sauraron ka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu amma mun sanya wani marfi akan zukatansu ga barin fahimtar abin da kake gaya musu za su je amma ba za su fahimta ba Allahu akbar kaga ashe gaskiya kai datti zuciya ta riga ta gama rubewa ta yi tsatsa yanzu abin da rage kawai ta ragargaje shi ya rage mata ta riga ta halaka wa minhum man yastami'u ilayk ai ka'idan magana ko in aka gaya maka cewa ne zo ai ya kamata ka fahimci cewa ana son ka matsa kusa ne ko amma yana ka ce maka wani zo sai ka ruga aguje kada ta kai daga gabas ake kiranka sai kai yamma yanzu ne mai nuna kwakwalwa ta sami ne zuciya ta sami ta sami matsala ko a ce wani tashi sai aka kafanta sha'a lafiya kuwa ko ni maganin ta ya ƙare ne ko ya kamata a je sa kafiri a ɗan an so masa magani ila saboda an sami ɗan matsala ko wane ce sai aga ya zubar ha wannan nake shi kuwa to shi ne Allah ke bamu labari idan zuciya ta lalace ta kekashe to gaba daya ji baya mata amfani a wannan lokacin Allah ka tsare mu kekashe zuciya shi ne Allah ce wa minhum man yastami'u ilayk cikin su akwai waɗanda za su saurare ka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yi amma mun sanya wani marufi akan zukatansu gabarin fahimtarsa wa fi adanihim waqran sannan mun sanya wani irin nauyi kaban wata dalma mai nauyin gaske aka zuba a cikin kunnuwansu yadda ba za su taɓa fahimtar abin da kake faɗi ba ba su ji ji irin na fahimta wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya kowace irin mu'jiza ba za su yi imani da ita ba hatta idza ja'uka har sai sun zo maka yaqulu lijadilunaka za su suna jayayya da kai suna mutu da kai yaqulu alladhina kafaru waɗanda su kafirta za su dinga cewa in hada wannan abin da ka zo da shi ba komai bane illa asatirul awwalina fashin tatsuniyoyin mutanen farko. Ku duba jama'a, kai da baka san abin da ake kiran ka gare shi ba baka fahimta ba amma ka ce ƙariya ne wannan shine wannan shine kawai hanyar mutanen farko kuma hanyar arna ce ka zo kana jayayya da gaskiya bayan ka san kai makaryaci ne ko a gidan musulunci akwai masu irin wannan abin ko a ce kaza manzon Allah ya ce sunar manzon Allah ya ce ƙarya ne manzon Allah ya ce kaza sai ya dinga diban masu koyi koyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu izgili juwani ya bage mu kamar na bunsuru je mu kamar na bunsuru an wani dan gigila wando kamar zai tsallaka wuta a ji wannan kaza juwaye wannan manzon Allah ne na tabbata ne wannan magana wallahi inda manzon Allah zai dawo a raye sai yawa manzon Allah wannan izgilin saboda ƙa'ida ce lau kana hubbuka sadiqan la ata'atahu inda san da kake yi manzon Allah gaskiya ne da ka yi mar biyayya akan abin da ya kira ka gare shi domin me innal حبيبا habiba liman yuhibbu mu'min duk wanda ke kaunar wani to zaka ga yana yin biyayya ga wanda yake so ko amma manzo Allah yake ciki kai ka ce waje ya ce gabas ka ce yamma kaga duk abin da yake faɗi aka san shi ne. kaga kai baka son Allah kuma Allah ba zai so ka ba dan ya bada ka'ida in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya ce cikin su akwai waɗanda za su saurare ka idan kana karanta alkur'ani za su saurare ka Allah yake cewa sai yake cewa abu kan tafsir ya cewa idza qara'ta alqur'ana ai idan kana karanta alqur'ani lakinnahum la yantafi'una biha sai dai ba sa amfanuwa da wannan karatun naka bima yastami'una ilayhi da wannan karatu da suke sauraro li'anna ja'alna ala qulubihim ughutiyatan hatta la yafhamu alquran saboda mun sanya wani marufi mun rufe zukatansu yadda ba za su taɓa fahimtar wannan alqur'anin ba bi sababi inadihim saboda dalilin kangararsu wa i'radihim da kuma juya bayansu da kawar da kai wa ja'alna fi adanihim samaman an samai nafi' sannan muka sanya a cikin zukatansu muka sanya wani kurumcewa ga barin sauraron sauraro wanda ke mai kyau wa mahma yaro min ad-dilalat al-wadiha wal hudud al-jariya la yu'minu biha duk yadda suka ga wasu dalilai baro na fili da hujjoji bayyanannu ba su taɓa yin imani da shi hatta idza ja'uka har sai lokacin da suka zo maka yukhasimuna fil haqqi bil batil zaka ga suna jayayya da kai cikin gaskiya ta hanyar kawo barna laysa alladhi ji'ta bihi illa ma'khudha an kitab al-awai shi ai abin da ka zo da shi ba na bane ha ce abin da yazo a littafin mutanen farko Allah ka tsare mana imanin mu don haka kaga wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma jama'a mu gane wallahi haka sunnar Allah take شوف أتون سورة الأنفال الله يكتشوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان أطيعوا الله ورسوله قيل ألا تاء جمل زنسا ولا تولوا عنه كدك جوية بايا جبر الله جمل زنسا وأنتم تسمعون الهالي كنا جي أنا كرمتامك آيين الله أنا كرمتامك سنر منظم الله أما كبجري كجوية بايا ku iya ku yi aiki da abin da kuka ji shi Allah ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'una kada ku kasance kamar waɗanda suke cewa mun ji alhali ba su ji ba a'a an kace musu zo ya ji din amma Allah ce wa hum la yasma'una alhali ba su ji ma'ana wannan ji zai musu amfani saboda Allah ya sanya mene marfi akan dukatansu ya sanya wani irin kurmcewa a kunnuwansu in aka ce musu zo sai kunnin ya ba su cewa tafi an gane wannan sai ya akkasa musu wannan abu saboda ba sa jin daidai Allah ka sani mana imanin shi yasa Allah ya bada misali game da kafiri yace wa masalul ladina kafaru misalin wanda ya kafirta كمثل الذي ينعق kamar misalin wanda yake yin sowa ne an san sowa ko shine ihun da zaka daga murya kaga mutum zai faɗa rami wane wane wane kakka faɗa akwai rami zaka wajo tak kada irin daga murya saboda mene ya ji dan yayi ya dawo da baka da halaka kamar alladhi yan'iqu amma ta bima la yasma'u ga abinda wanda ake kira din baya jin komai illa du'a'an wa nida'a kira kawai yake ji da daga murya shi bai fahimtar me ake so ya dinga tsira Allah ce summun kurame ne bukmun dai baye ne fahum la ya'qiluna kuma ba su da hankali injiwa zai ce ya kare ko ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون التي إن شر الدواب عند الله ما في شر دبة أبن لك يا وأباين أفهم جعل لا الصم إذا كرمة البكم بيبيا الذين لا يعقلون وإن دباس دهان كلي أما في الله يفعل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إلا الله ياتن أقرئ الجيل تاردسو ذات الإيمان تودا ياجي يدسو جي نفهمت أنا قاليها الله أكبر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم شو مني ولو أسمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن ما الله ياجي يدسو جي نفهمت أنا ذاتي واتي دشي في جيباتي قبل أنسو كيف الله يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني استجيبوا لله وللرسول كأمسى وألا كأمسى ومن ظن الله إذا دعاكم لما يحييكم أي ما يحييكم هو هذا أبن الذي راير دكم يراير دزكاتكم واعلم كسنش وأن الله يحول بين المرء وقلبه الله ينافي شامك تكاني متن ذوك يسأل وأنه إليه تحشرون كما غريش ذا أتاد دكو غباء أرانا القيامة وإن آيين جماعة إذا كان ليس لشو تشير لها دانا أثني yanzu ɗan bid'a da bid'a ta yi markanta hatta abin da ya san tasu ɗanci ne amma zai ya ɗaukar shiga shi babin addini yanzu mutumin da ke kiɗa yake rawa yake zaƙi wani menene kowa ya gan shi an ga ya san wane ne wannan ya san iska ne amma wai sai a ce yanzu yau an markaɗa wannan iskanci kuma ya zama addini ko sai karɓa ko sai ji daɗi har ma ya dinga alfahari da wannan abu an gane wannan to yanzu ya zama kenan kaga ciki ya koma ina waje sama ya koma ina ƙasa ƙwaƙwalwar ta samu matsala fahim la ya aqiluna ba su da hankali ba sa hankaltar abin da ke gaskiya ai kai akwai abin da ko a molanka aka yi maka magana ko ba nafsi ka san wannan abin cikiyanci ko ka sani amma ne in zuciya ta yi makanta in ji wanda ta ne ban ji ko idan zuciya ta yi makanta shi ganin ida bai yi fa'ida ba kuma gaskiya ne alƙur'ani jama'a ya kasa mana zukata zuwa kashi bakwai to ku saurara ku ji sai ka hukuncin mai kai a wani ɓangare kake sai ka waka hukunci ko Allah ka tsare mana imanin mu wai na farko a Qur'ani Allah ta'ala ya nuna mana cewa akwai ciwo da ke kama zuciya sai ya haifar mata da matsala Allah ta fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wannan rashin lafiyan rashin lafiya ne na shubha da sha'awa da shakka abubuwa na uku shubha shine bin abin da ya yi kama da gaskiya amma ba gaskiya bane wani sai ko wani abin da ba shi a cikin shi ba ai kafin qur'ani ne ai kan tafsirin annabi ne ai kaza da kaza ne ai to wa yake kai kaga yayi kama da addini amma ba ne bane ba addini wannan shine shubha sai kuma shakka a ce ai hadisan nan ma ba sa fa'idantar da yaqini eh gaba ɗaya zanniyar subut ne akan qat'iyyar subut ne ko zanniyar subut ne qat'iyyar jilala ga su nan dai a dinga wasu zaurance wai sai an ɗebo ilimin mutanen girka arna masu falsafa wai sannan za a zo a fassara wahayin Allah da na manzon Allah da shi ai ka san ba haɗi ko ba haɗi ko ba duk abin da aka koya na ilimi bane wanda aka rubuce shi malamai suka amince da shi ka ce ai wannan karatun akwai shi a kaza a akwai shi din amma ka je wajen malamai muhaqqiquna a wannan fannin sun yarda da shi kuma sai da shi ba shi ne abin da aka yi ko kaga wannan shakka ne game da ni wahayin Allah wani ce maka ma shi gaba ɗaya ba ƙarya ne ba wani hadisin manzo Allah Allah ya saukar da Allah wahayi ya ce ya ce menene wa nazzalna alayka alquran kitaba tibyanan likulli shay ko litubayyinahu lin-nas wa litubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu sannan Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha' ويهدي من يشاء Allah ce ba mu taɓa aika wani manzo daga cikin manzanni ba face sai da harshen mutanensa don ne musu bayani dalla dalla don su fahimta su gane da masu ka duniya cewa ai hadisan ma duk ƙariya ne kawai ta tsine kenan ko eh yadda suka taso yanzu suna nan ala sai ga sallah ana ana harbi ana tukari ta baya kamar kamar harbin harbin jaki wannan ya ce shi a lokaci kaza zai sallah wannan ya ce shi a lokaci kaza wannan ya ce shi kai sallah ma gaba ɗayan ta kawai ba wani zakawai ba shi kawai ya tsaya tsaye kamar sallar gawa ya ya gama ko nan in kan rufar gori suna da gari a nan gari guda malam ɗan tabarni wai kuma biya ƙur'ani ya zalla ba wani hadisin manzo Allah shi ne zai garsa a cikin malam Allah ka tsare mana imanin kaga wannan shakka ne game da abin da Allah ya yi ya sokar sannan kuma sai cuta ta sha'awa mutum yana son fasikanci wani liwaɗi wani zina ko wani sata wani ha'inci wani zambacin aminci wani kaza gashi nan kaga wannan shine mataki na farko to daga lokacin zuciya ta samu matsala ta samu rashin lafiya to sai ayoyin alkur'ani sun kuske bayani to in aka samu wannan to shi Allah sai ba da labari cewa khatamallahu ala qulubihim kada al-khatm shine mataki na nawa na biyu mutum yayi laifin yayi laifin innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun faɗin suka kafirta Allah ya ce ko kai musu wa'azi ko kada kai musu gargaɗi ba fa za su imani ba saboda me khatama Allah ala qulubi Allah ya riga ya buga stamp ai kai daga ji an ce an sami budget an buga stamp ai an gama ko sai ne rage zartaswa ko shikenan an gama khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ولهم عذاب عظيم Allah shi Allah ya riga ya buga sama kan bukatunsu an sa musu wata alama innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim ba su imani ba daga Allah ce ya buga sam akan bukatunsu ya buga hatimi akan mene bukatunsu wa ala sam'ihim haka nan gajin su ba sa jin ba sa jin alheri ka gani Allah ya ce maka ba za su fahimta ba saboda ne Allah ya sanya wani irin rufi akan bukatansu wa ala absarihim rishawa akan ganin su ta kasance wata yana kaga mutumin da ke gani yanzu yake ganin blogism ma'ana yana ganin hazo hazo in ya kalli hular ka sai ce kai wannan cin ya suka sa shuɗiya kuma alhali baka ce kaga shi ne ganin daidai haka Allah ke sanya gadon wanda bai imani da Allah ba ko wanda ke da shakka a cikin imaninsa to wannan shine mataki na nawa na biyu sai mataki na uku shine at-tab'u adl qulub shine Allah ya sanya bayan an yi tambin sai kuma a kulla zuciyar gaba ɗayanta yadda babu wani alheri zai taɓa shiga wannan zuciya ka Allah ka tsare mu الزجاج ya yi ƙoƙarin haɗawa cewa da alkhatubu da afabu duk ɗaya ne amma da yawa daga cikin malamin ce a ba ɗaya bane dan Allah kin yace khatama Allahu ala qulubihim ta kuma Allah ce bal qada Allahu ala qulubihim fa qubiya ala qulubihim wa qada Allahu ala qulubihim a cikin suratu at-tauba duk Allah ya wannan bayani ku kanta suratul munafiquna zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa qubiya ala qulubihim fahum la yafqahuna la yafqahun haka Allah ya ce saboda sun yi imani sannan kuma kafirci sai Allah ya sanya makulli ya rufe zuciyar ba za ta taɓa fahimtar abin da ke daidai ba. Allah ce game da Yahudawa, Allah ta'ala ce bal qada Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya sanya wani irin marfi ne aka doɗe zuciyar yadda ba za su taɓa yin imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu. game da yahudiya Allah ta'ala ya faɗi wannan a kotun nisa jama'a mun gane wannan ko sannan a suratul a'raf Allah ya bayyana wannan awalam yahdi lil ladina yasuna al arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa naqba'u ala qulubihim fahum la yasma'un haka Allah ya faɗa don haka yanzu misali idan mutum ya rubuta kadda sai ya sanya hannu aka sa stamp ba an gama ba yanzu ne rage kuma bayan an yi wannan kaga aka mika ta aka kowa zai iya gani ko kila iya canza wani abu ma a takardar to bayan an gama kuma sai aka yi haka sai aka rufe bayan an yi wannan kuma sai aka tsara haka sai aka sa a cikin envelope sai aka aka yi sealing aka sa ta envelope din sannan aka tsara wannan gam din sai aka rufe kaga ai tafi ne tafi stamp din zama sirri ko shi ne bature ke cewa stamp and seal mana an riga an buga hatimi kuma an riga an rufe rub ya zama confidential ba wanda zai iya ganin abin da ke ina ciki sai an bashi damar yayi ya buɗe to haka Allah ya wa bukata shi yasa munafiki bai taɓa yin imani bai taɓa yin imani kafiri ma bai taɓa yin imani saboda ne Allah ya riga ya rufe wannan zuciya mataki nawa kenan mataki na uku sai mataki na hudu shine al-ghamru shine ne al-ghamru shine wani irin dauda da ruwan dagwalo wanda ke shiga cikin zuciya ya hana ruwa na imani shiga cikin wannan zuciyar ballantana ma ya amfani Allah ta'ala ya bayyana wani a cikin Qur'ani yace bal qulubu bal qulubuhum fi ghamratin min hada ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ke zukatan suna cikin ɗimuwa suna cikin wannan dafi da wannan dagwalo walahum a'malu min duni dhalik suna da wasu ayyukan ma da ba waɗannan ba hum laha amilun wanda shi aikatawa ne za su aikata hatta idza ala hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun sun yi imanin fa har sai da azaba ta kama manyan cikinsu suka fara neman ɗauki Allah mun tuba Allah mun dagar kaci Allah ta a kai la taj'aru yawma ba maganan koce koce yau ba maganan kawo wani ba maganan raki yau innakum minna la tusaru lalle ku ba za iya taimaka muku a wurin mu ji Allah qad kanat ayati tutla alaikum فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ألا تقرب من إيمانهم جماعة كنت متاكيننا متاكينه ومتاكين بيار shine inda Allah ya ambata a nan a kinna Allah ya ambaci wannan a wannan surata al-an'am ya ƙara maimaita ta ina a surata fusilat haka ne وإذا تتلى عليه آيات سورة لقمان وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ nan Allah ta yi bayani ishe idan aka karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ji yana mai girman kai ka allam yasma'ha kai ka ce bai ji waɗannan ayoyin ba ka anna fi udunaihi waqara kai ka ce a cikin kunnuwansa akwai wani irin dalma da aka sa mai nauyi aka toshe baya sauraro Allah ya fabashirhu bi azabin alim kai bar bishara da azaba mai radadin gaske kaga wannan mataki ne sannan a suratu fussilat Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana irin wannan haka ne ko آه منين ولا إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وت... آه بعدين بقى نيجي سواني فرقوا آية لكن كنا إيه
فقالوا
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه haka maka gaba Allah Allah ka ce mu zukatanmu suna cikin wani irin rufewa ruf aka yi musu ka ce wa fi azanina waqarun sannan an sanya wani nauyi a cikin kunnuwanmu ba za mu iya sauraron abin da kake faɗa mu fahimta ba wa min bainina wa bainika hijab kuma tsakanin mu da kai fa akwai wani shamaki ki fa amal kai ne kake ta aiki kawai inna na ami mu muna aiki sun an ji can arabi kawai haka Allah ya bayyana amma kaga wannan ai halaka ce ko shi mataki na nawa mataki na biyar mataki na biyar mataki na shida to wannan shine a a shine matakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi 'udan 'uda wannan ke cewa ana bijirar da fitina ga zukata fili fili an gane wannan aiki kal hasir 'udan 'uda kamar tabarma da ake saƙa ta ne ake saƙa ta fili-fili ko tabarmar kaba sai a dinga ɗauko wannan a haɗa ana ne ana haɗawa ana kitsawa yace tu'rul fitan al qulub udan uda cewa fa ayyi qalbin ushribaha duk zuciyar da ta kwankwaɗe wannan fitintinu to haka za ta zanto baƙaƙirin hadisin Hudayfa dan Yaman wanda Imam Muslim ya fitar da shi haka nan ainihin wato Imam Ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wannan bayanin cewa tu'udu sukuna al qulubi udan kal hasira udal uda ana bijirar da fitintinu ga zukata fili fili sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk zuciyar da ta kwankwaɗe wannan fitina to za a wayi gari nufi ta fihi lokacin sauda sai a wannan zuciya mene dugu dugu baki an gane wannan ai wa ayyi qalbin ankaraha duk zuciyar da ta kyamaci wannan sabo da wannan fitina nukutat fihi nuktatun bayda sai a wa mutum wani farin dugu akan zuciyarsa inji manzon Allah hatta tasira ala qalbayni har sai zukatan nan sun zama zukata iri biyu ala abyad mithli safa zuciyar da za ta zamto faraqal kaman farin dutse irin na kanfa irin farin dutsen nan haka zuciyar mutum take zama la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard babu wata fitina ta addini ko wata guguwa da za ta iya halakar da wannan mai zuciyar matukar sama da ƙasa suna tabbace wal akharu shi ita kuma ɗayar da ake mata digo baki manzo ce aswadu murbadan za ta zamto zuciya ce baka kirin manzo ce kalkudi mujahhiyan za ta zamto kamar kifaffen kofi ga kofi nan naka ɗebo ruwa a yin zama ciko to ka gwada ka gani ka juya bayan kofi sai ka sa a cikin ruwa duk yawan shi ka ɗago gani za ka ɗebo wani abu to duk yadda ka so ka shiryar da mai irin wannan zuciya wallahi ba zai shiri ba in ji manzon Allah la ya'rifu ma'rufan baya gane abu wanda yake mai kyau wala yunkiru munkaran ko baya taɓa kyamar abu wanda yake mummuna illa ma ushriba min hawa sai abin da aka kwankwada wa wannan zuciyar na son rai shi ne kaɗai abin da dinga bayyana ta akwai da wani za ka iya ganewa ko yadda zukata suke in ka ga wani malam yana ta hauka yana ta biye biye yana ta tsalle tsalle da suna addini sai ka mishi dariya kai dariya ka ce oh Allah sarki ga wani yana fama da rashin lafiya amma shi kai yake gani a matsayin batacce kai da baka wani yana ganin a ai baka waye ba ina wayewa tare da kai ba haka bane ba Allah ka tsare mana imanin mu da haka jama'a wannan shine abin da ya tabbata a wannan hadisi wanda Imam Ahmad Imam Muslim ya fitar shi a labban hadisi na 144 Imam Ahmad a labban hadisi na 23,280 da 80 haka ne ya maimaita shi hadisi na 2,300 a 23 da 440 daidai Allah maɗaukacin sarki ya samu dace kidan kaga idan aka zo irin wannan lokacin kaga bucin ta riga ta gama lalacewa kenan an sa a kinna to wannan tsakar ita ce Allah ta'ala ke bayani kuma a mataki na gaba in ta zama haka ta gama lalacewa kenan ko eh to bayan wannan jama'a shine Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce a'a ba wani abu bane zukatansu ne suka yi tsafa kaga da ana tsigawa ana tsigawa yau da gobe za su kuma baƙaƙen wannan ran din tsafa ne kama da yake mishi lalata shi ko sai an waye gari karfe ka zo kana rubuci da mene da hannunka haka karfe ne ba wanda lankwasa shi ma ba zai yi ba amma in tsaka ta kama shi me yake yi ragargajewa yake yi haka haka zunubi zai zo ya ba zuciyar gaba ɗaya ya rubuta ta Allah ka tsare mana imanin mu mataki na shida da zuciya za ta kai shine qasawatul qalb zuciya ta kekashe ai kasan ke kasa ko aka ce kasa ke kasashiya ma'ana kasar da babu ruwa kuma ko an zuba ruwa ma bai ne bai shiga bai zama akan ta ballanta na a shuka shuka yayi ne ya amfani shi ya zaka cewa thumma qasat qulubuhum من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة سنذكى تنسك إيك أشي سنزم كمر دواء كي ثم فدواء إيك أشيرة دوم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار شن دواء أقول لك الآجوة كذا روانا غدانا أفكتكنسا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أقول لك الآجوة بروانا زبوة لكتكنسا وإن منها لما يهلك من خشية الله أقول لك فاضوا وارد سبا سبا لسوران الله Allah ya tabbata dutse ma na jin tsoronsa amma irin waɗannan mutanen zukatansa ma sun fi dutse bushewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya ƙara maimaita a wannan sura ta al'am zan mu kan aya falawla id ja'ahum ba'suna tabarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ka tsaye mana imaninmu shi yasa Allah ta rage sharafa man sharaha Allah sadrahu lil islam yanzu wanda Allah ya haska zuciyarsa da haske na musulunci ya shiri da addinin musulunci fa huwa ala nurin min rabbih ya zama yana kan wani haske daga ubangijinsa zai zama kamar wanda ba haka ba ba su zama daya sai da fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba tsananin azaba ya tabbata ga zukatun da suka kekashe gabarin ambaton Allah ulaika fi dhalalin mubin wadannan suna cikin bata mabayyani Allah ka tsare mu mataki na bakwai da zuciya za ta kai shine qalbun aghlaf bayan an sa ta a cikin wani an buga stamp an dode ta an sa envelope an kulle ko abin da gaske kuma baya barin wani abu mai kyau ya shiga shi ne algamar ko ta kuma ƙeƙashe to kuma na ƙashe shi ne abullah ce kai mu kuma riga mun gama yawo gaba ɗaya zukatan nan sun riga sun narke wa qalu qulubuna ghulf aka yahuda suka ce ke mu zukatan mu fasar riga sun rufe rub ba ta yadda za a alheri shiga Allah ce bal qaba Allahu alaiha bi kufrihi Allah ne ya rufe akan zukatan nasu فقليلا ما يؤمنون سنا يا الله يا موسى عذابا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا الله كفر من ايمانهم to da an kai wannan matakin jama'a shine zuciya za ta kai matakin alhassu cikin daga nan an gama zuciya za ta za ta fara nutsewa karkashin ƙasa agar mutuwa gaba ɗaya ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa duk wanda ya juya baya ga barin ambaton Allah ga barin bin sunnar manzon Allah ga barin bin alqur'ani mai girma to Allah ne ya kyautata masa wani shida ya zama tare da shi ya dinga riya masa cewa ai shi ne akan shirya duk sauran mutane aka ɓaci in an biyo shi ta nan ya bi ta can in an bi ta nan ya sha wancan kwanar in an bi ta can ya sha wancan kwanar haka ya zo yana bayani mutum ɗaya a lokaci guda yana aiki guda hudu kamar yanzu yake karatun na ce kuma ina rubutu ko kuma ina wa- ina wallafa kuma ina karantarwa kuma ina karatun da zan amfana duka a lokaci guda aiki nawa ne Allah ce ma ja'a Allahu bi rajulin Yan ƙungani ce.
min qalbayni fi jawfihi Allah ka tsare mana imanin to an riga an fara yin nisa kenan kisa duk da kake ganin mutum wai yana da wani ilimi amma sai ka ga ya yi wani abin da kan anya wani lafiyar shi ƙarar kuwa to waɗannan matakan ne na zuciya tun ana yin abin ana ganin ai za a dawo kan hanya ai za a dawo to Allah ya riga ya sa marfi a zuciyar ya rufe ta ruf ko da mutum ya so ya dawo wallahi ba zai iya dawo ba saboda Allah ya riga ya gama da wannan zuciyar ya san babu alheri a cikinta babu wani abu mai amfani da wannan zuciya za ta iya yi Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a ku ji idan Allah ya kai mu gobe kuma za mu zo mu ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa zuciya zuwa kashi nawa kashi hudu hadisin Hudhaifa da abin nan Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qulubu arba'a za mu zo mu ji zukata kala nawa ne da Allah ta'ala ya halitta muna fata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarki na shari'a ya Allah ka ɗauki rayukan muna musulmi Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki da shari'a abin da muka karanta daidai Allah ka sani tarayya a cikin lada wanda ka kuskure balla balla balla yake nuna